ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون والتقوى أكبر زاد في السير إلى رب العالمين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عباد الله ما زال الصراع بين الحق والباطل قديما وما زال المؤمنون مع الكافرين في صراع مستمر المؤمنون أولياء الرحمن بالأوصاف الحقيقة من الإيمان والاتباع والأخلاق الجميلة وهم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لقوم يعقلون والكافرون أولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقة من الكفر والشرك والأخلاق الذميمة بعضهم أولياء بعض إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الكافرون لا عهد لهم عند الله ولا ميثاق وإن يظهروا عليكم بالقدرة والسلطة لا يرحموكم ولا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة لا يرقبوا فيكم ذمة ولا قرابة ولا يخافون الله فيكم بل يصومونكم سوء العذاب وقلوبهم تأبى الميل والمحبة لكم بل هم الأعداء حقا المبغضون لكم صدقا كما قال الله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وقال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون أيها المسلمون لما كان الكافرون بهذا الوصف الصلبي للمؤمنين وأن بعضهم أولياء بعض نبه الله المؤمنين بأنهم أحق بذلك منهم كي لا تقع فتنة وفساد كبير من اختلاط الحق بالباطل ومحو كثيرا من شرائع الإسلام الكبار ومقاصد الشرع والدين ما الله به عليم قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن في الأرض فتنة وفساد كبير وقال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله صححه الألباني أقول ما تسمعون أيها المسلمون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد وديعتا تبتغى الله سبحانه وتعالى أفرقو دك الشيء da ya kawo wannan yini na juma'a yau muna goma ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1444 a ƙida miladiya yau uku ga watan uku shekara ta 2023 wannan khutuba za ta yi tsokaci ne akan jibintan kafirai wato wannan yana da alaƙa da abin da ya faru satin da ya gabata an gabatar da zaɓuɓɓuka a ƙasan nan satin da ya gabata duk da kasancewan ba mai nufin mu yi ta'aliki ba har sai bayan an gama zaɓuɓɓukan gabaki ɗaya sai mu tattara su kamar yadda muka saba a duk munasaba idan ta zo mu kalle su kallo na basira da haske na addini gwargwadon abin da Allah ya haskaka mana mu fitar da abin da yake shine shiriya ga al'ummanmu kuma shine abin da zai amfane mu to amma kuma sai wani abu ya faru kafin a kai ƙarshen zaben wanda shi kuma ya sanya babu makawa dole a yi ta'aliki akan abin nan da ya faru a zaɓe da ya gabata satin da ya wuce domin abin ya fito ƙarara ya tashi daga siyasa ta 'yan ƙasanci ya koma siyasa ta addini ba sai an tsaya an yama wani musulmi dalla-dalla da wani fayyace bayani akan wannan ba duk wanda ya kasance yana da sauran rabo yana da wani irin haske komin ƙanƙantansa a cikin addinin musulunci ya fahimci cewa zaɓen da ya gabata ranar asabar zaɓe ne na addini zalla duk da kasancewan zaben ya faru ne a matakai guda uku a mataki na farko an yi zaben 'yan majalisu na tarayya wanda yake sanannen abu ne muna da matsaya a kai ƙungiyarmu mai albarka ƙungiyar jama'atu izalcir bida ya kamata sunna a mataki na ƙaramar hukuma tana da matsayanta a kai amma dai duk da haka mun kau da kai ba mu magana a kansa ba duk da kasancewa wannan ba shi ya nuna cewa ba mu da matsaya a kai ba matsayarmu kuma ba ta ɓoye ga waɗansu ɗaiɗaiku da sauran makusanta ba saboda irin maslahan da muka gani a addini da maslahan da muka gani a rayuwa an kuma yi zaɓe na sanatoci wanda shi ma matsayinmu bai ɓoyi ba a daidai lokacin da yake a 'yan majalisa na tarayya abin da muka karkata zuwa gare shi shine a zaɓi ɗan majalisar da ke ci shine tiji la'akari da irin abubuwan da yi na alkhairi duk da kasancewa muna da ƙorafe-ƙorafe gare shi amma kamar yadda muke cewa waɗannan ƙorafe-ƙorafen ko tsakankaninka da matanka ana samun shi tsakankaninka da abokinka ma ana samun ƙorafi kuma akwai laifuffukan da aka yi maka kai kadai aka yi ma bai kamata ya shafi kuma ci gaban al'umma ba wanda ya ciyar da al'umma gaba ya taɓi janibin iliminsu ya ba da gudunmuwa ya taɓi janibin kiwon lafiya ya ba da gudunmuwa ya taɓi janibin tsaro ya ba da gudunmuwa tsara janibin rage zaman banza da ƙarfafan ɗaiɗaikun al'umma ya ba da gudunmuwa kuma harka gidan majalisa kamar harkan karatu ne yayin da kake ƙara matsayi a aji kana ƙara gane abubuwa kana ƙara samun waɗansu damammaki da baka samu ba a baya wa'annan abubuwan maslaha ta rayuwa da irin abubuwan da ya aiwatar mana muka karkata cewa shine ɗan takararmu amma bai mai magana a kai ba bal muhasali ma fatanmu ya zama shugaban majalisa kakakin majalisa daga nan ma in Allah ya bada dama a wani lokaci mai zuwa ya tsaya takarar shugabancin ƙasar nan ya shugabancin ƙasar nan mu abin da muke fata kenan ba ma kowa hassada wallahi a janibin sanatoci muka yi ittifaƙi cewa ba za mu zaɓi kowa ba sai barista khalid daga jami'iyya wacce take hamayya shi kuma saboda mutunci da dattaku da ƙima da sanin ƙimin masu ƙima kasancewa mutanen kirki ke kewaye da shi na daga makusantan shi da sarakansa da ɗaiɗaikun mutane wanda muna da kyakkyawan zato cewa in zai banɗari za a dawo da shi kan hanya madaidaici hanya madaidaiciya wannan ya sanya ban ji wani mutum biyu da suka saba ba sabanin duk wani mataki na kujera da ka sani an samu sabani a kai amma a kan zaben barista khalid ban ji mutum biyu sun saba cewa ne na cewa a yi shi wane na cewa kar a yi shi ba ittifaqi ne aka yi cewa Khalid za a zaɓa saboda ɗanin abubuwa da na faɗi a baya Allah maɗaukan sarki ya musu jagora a babin shugabancin ƙasa ƙungiyar jama'atu izalatul bidaya kamatu suna ta ƙasa baki ɗaya a ƙarƙashin shugabancin shak abdullahi balalau da sauran majalisansa su ma akwai yadda suka karkata kuma bai ɓoyi ba sun aika ga jihohi da ƙananan hukumomi cewa ga matsayarmu kuma a gaya ma al'umma ga abin da muke kallo da haka muna ba da shawara a zaɓi tunubu a matsayin shugabancin ƙasa wannan bai ɓoyi ga kowa matsayin izala ba kenan sai dai wannan umarnin da suka yi ba umarni ne mai ƙarfi ba ba irin umarnin da suke yi a baya ba ne za su faɗe shi da ƙarfin gwiwa kuma lalle su yi kira akan lalle shi za a yi babu wani zaɓi amma wannan karan sai suka yi umarnin amma kuma suka sakin mana mara wannan ya sanya sauran shugabanninmu na jiha da ƙananan hukumomi su ma sai ba su tsananta mana ba akan wannan amma mu a zaria shugaba ga yanin yana zaune ya kira mu mun yi tarurruka ya fi so nawa tarurrukan da muka yi akan al'amarin nan ya kusa so goma ina za mu fuskanta wani ma'auni za mu tsaya ma'aure 'yan takarar nan mu yi aiki lillahi ba aikin 'yan siyasa ba wanda in za a ci in aka ci za a yi da mu in ba a ci ba za a yi da mu ba wannan ba ya za a yi mu aiki fi sabilillahi me za mu kalla na maslahan addini da maslahan rayuwa na rantsa da Allah akan wannan mun yi matsaya muka yi muka warware muka yi muka warware muka yi muka warware ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba yau in muka yi matsaya muka ce wanda ya fi dacewa shine matsayinmu na farko shine a zaɓi mai girma wazirin adamawa shine alhaji atiku abubakar muka yi ittifaki muka yi kuma ittifakin za mu gaya ma jama'a cewa ga matsayin da muka yi ana nan ana nan kuma wani abu ya faru aka sake zama aka warware wancan matsayin wani abu ya sake faruwa aka sake yin zama aka sake warware matsayin da aka yi wani abu ya faru aka sake yin zama daga nan sai kuma aka tsaya a tsakiya to wannan tsayawa da aka yi a tsakiya ya ba mu dama kowa ya je ya zaɓi abin da Allah ya haskaka masa duk da kasancewa mun san inda shugabanninmu suka karkata da dama daga cikin majalisar shugaba na nan zari nake gaya muku sun zaɓi mai girma wazirin adamawa Allah maɗaukan sarki ya gafarta musu akan wannan ijtihadin da suka yi in sun yi kuskuren saba ma shugabansu duk da kasance shi ma bai tsananta ba mun zaɓi wazirin adamawa da dalilai daban-daban mun kyautata zaton cewa za a kawo maslaha a arewacin najeriya mun kyautata zaton cewa ba za a haɗa kai da shi a cutar da musulmin najeriya ba mun kyautata zaton cewa allah ya amfani da shi ya fitar da mu daga halin kunci da wahala da muke ciki a wannan ƙasa tamu sannan kuma ɗoriya akan wannan shi wazirin adamawa alhaji atiku abubakar akwai surukuta tsakankaninmu domin a matsayi irin nashi ya ɗauko yarsa ya ba da aurenta ga ɗalibi irinmu tafiyanmu ɗaya komi namu iri ɗaya wannan abin ajinjina mai girma tarakin abin nan wazirin adamawa ne da irin waɗannan hujjoji muka kafa hujja muka zaɓi cewa ƙaunin wahidan kawai mu yi shi to wannan ya sanya waɗansu daga cikin 'yan uwa kuma shi ɗin suka yi waɗansu kuma suka ce a'a za su bi shugabanni na ƙasa za su zaɓi mai girma ahmad tinubu allah ya ƙara mashi lafiya da imani allah ya ja hannunsu zuwa ga daidai saboda me shi kuma dalilan shi ne yau a ce a duniya sautin muslim muslim yana ɗaukaka wannan ba ƙanƙanin daraja ne ga al'ummar musulmi ba kamar yadda mun sani cewa lokacin da mai girma gwamnan jihar zamfara yariman bakure ƙaddamar da shari'a ba a najeriya kaɗai ba ba a ƙasashen tura kaɗai ba ba a asia ba ba a ƙasashen larabawa ba duniya baki ɗaya addinin musulunci ya ƙara ƙima ya ƙara daraja me yasa saboda yau musulmi ya ƙaddamar da shari'ar musulunci a jiharsa wannan ya bayu kuma zuwa ga jihohi da yawa suka ce su ma shari'a za su wannan ya zama kofan da al'umman musulmi ko kuma al'umman duniya suka musulunta ta sanadiyan wannan Allah kaɗai san iyakansu don waɗansu a lokacin ne suke tunanin to wai meye shari'a sai suka fara bincike akan shari'ar musulunci sai suka gano tsarki da tsafta irin na addinin musulunci wannan ya sanya suka musulunta a ƙasashen turawa da sauran wurare daban-daban amma shi kifin rijiya bai gane kiman kawai a ce maka muslim muslim ba na tafi ƙasan indiya da waɗansu ƙasashe na afirka da asian akwai lokacin da zan je lokacin da na tafi neman magani zan je ne kawai asibiti zan je amma wani daga cikin nasis ko wani daga cikin malaman jinya ko likitoci kawai zai ganni ne da alamar musulunci kawai sai ka ga wata irin ƙauna da soyayya ta shiga tsakankani sai ka jina na maka muslim muslim haka muslim muslim bai jin yaranka ba ka jin yaren shi idan bai iya turanci ba kawai sai dai in ya ganka salamu alaikum muslim muslim ya nuna maka haka wannan na sami irin wannan a cikin maza na sami irin wannan a cikin mata mace ce tana aikin nas na je zan yi wani test ita musulma ce tana gani na haka naga fuskanta na bushara tana faɗin muslim muslim muslim muslim haka irin wannan kalmomin to idan ka je wurare daban-daban a duniya muslim ɗin nan mu ne muka rena ta amma a hakikanin gaskiya Allah subhanahu wata'ala bai rena al'amarin musulmi ba huwa ji tabakum menene yake ce a cikin wancan ayan ƙarshen suratul hajji sammakumul musulmi na min qablu Allah shi ne sanya muku sunan almusulmi na musulmi tun kafin yanzu da aka musulmi mu a wurinmu ne bai da kima amma a wurin Allah musulmi na da kima ko musulmin nan komin kaskancin shi ko fasiki ne ko asharari ne to yana da kima a wurin Allah wannan ya sanya hadisi ya zo cewa waya sa'abi zimmatihim adnahum karami mafi kaskanci a cikin musulmi zai iya gaban bugan kirji ya yi magana da yawon al'ummar musulmi inda ya gama shugaba shugaba ya yadda misali a ce yau ga wani kafiri da aka ce ake so a kashe shi saboda ya cutar da musulmi sai wata harka ta duniya ta hada shi da musulmi sai musulman nan ya ce to ni na baka aminci ka zo cikin garin musulmi ba abin da zai same ka idan wannan musulmin mafi kaskancin musulmin kenan ya je ya gaya ma sarkin musulmi cewa wane na ba shi aminci ya zo ya shigo cikin garin musulmi ba abin da zai same shi to ya waje ba sarkin musulmi ya karbi wannan aminci da wannan mafi kaskancin musulmin ya bada da haka kiman muslim ba karamin abu bane a wurin Allah to waɗancan malamai suka yi ittifaki mu zaɓe shi saboda kiman addinin musulunci zai fito a idan duniya kuma akwai wata jahiliya da ta sanu a cikinmu da 'yan kudu musamman 'yan omu yarbawa har hausawa suna da wani abu don shi ba haushe duk wanda ba ba haushe ba yana daukan shi kabila ne yana daukan shi tubabbe ne abu ne sananne a wurinmu cewa kawai ai duk wanda yake addinin bayar bai sai a hankali bayan kuma mu mun san wannan ba gaskiya bane a nan garin zariya muna da yarbawa mu ne ahlus sunna na rantsi da Allah sai dai su gaya maka sunna ba dai ka gaya mu sunna ba ɗaya daga cikinsu yana cikin abin nan mataimakan shugaban masa ne yakubu malin sharafuddin yarbawa ne su malin abdulaziz su malin abdulhakim su malin misbahu jigajigai ne a sunna kwarai da gaske sai dai su gaya maka sunna wallah ba ka gaya musu addini da biyayya da ɗa'a ga Allah da manzansa da kuma ɗa'a ga shugabanci har ma ina gaya maka wallahi a yanzu haka da a ce shugaba ya ka ce malin sharafuddin kai ne limamin jima'an nan na sauke ka na ɗora wani wallahi tallahi ba zai ja ba zai kuma sauka sai dai ƙila ya zo ya ji da Allah wani laifi ne don in tuba in bari ba ya zo ya ce zai jayayya ba amma sau nawa ne shugabanni mutanen namu da ake ganin addinin nasu ya kai hamsu salawatul shugaba ce to na sauke ka saboda masala amma ita bala'i sai batanci da irin wa'annan abubuwa don haka muna da wata jahiliya da ta sanu a cikinmu cewa a yi addinin bayarbe wai ba aminci to waɗansu daga cikin ‘yan'uwa ina gaya muku irin matsayin da ‘yan'uwa suka yi ne suka ga cewa idan aka zaɓi tunubu za a rage wannan kaifin adawa da kallon kallon da ke tsakankanin hausawa da kuma yarbawa kuma duk yadda yarbawa musulmi suka dunkule da hausawa musulmi nasarar da za a ci a ƙasar nan ba ƙanƙani bai wannan na daga cikin dalilan da waɗansu suka kafa hujja da shi suka ce za su je su zaɓi tunubu abu na uku shine irin abin da shine makasudin wannan huduban ta yanzu kafiran ƙasan nan sun fito ba su ɓoye ba duk wanda yake da rabo ya samu ya kuma ji ya kuma karanta su baba lawal su yakubu dogara sun fito suna nuna ma muslim muslim ticket cewa za su nuna musu cewa kirista a ƙasar nan sai an yi da su tilas za su nuna musu muslim muslim bai isa ba yi magana na kusan minti goma sha shida shi ba bacir shi ga wannan maganganu to a daidai wannan lokaci waɗansu ‘yan uwa suka ce to tun da abin yanzu ya koma na addini yana daga cikin ra'ayin shugabanninmu suka ce dole mu koma tsaye mai musulun musulun wato kaifi ɗaya babu raba ƙafa amma mu da yawanmu allah ya sani ban fahimci wannan maslahan ba amma na rantse da Allah daga ba mun yi tunani mun gano sun fi mu gaskiya sun fi mu gaskiya kuma wani abu shine ma mu ma muna da mantuwa ne ba zan manta ba a khutbar ranar idi sai da na gaya muku wannan magana cewa kowa ya fito yi katin zaɓe saboda kafiran ƙasan nan za su dunkule ƙuri'unsu ga kafiri ɗaya mu ko musulmi za mu yanyana ƙuri'unmu za mu ba tinubu za mu ba wazirin adamawa za mu ba kwankwasu waɗansu ma za su zaɓi wane ne sunan shi almustafa da aka za mu yanyan ƙur'unmu gida hudu su ko kafiran ƙasar nan za su yi ittifaƙi ne akan kafiri ɗaya wallahi malaman mutunu sun gaya mana wannan amma mun manta allah gafarta mana wannan ya sanya waɗansu daga cikinmu suka ƙidin abin da waɗannan shugabannin suka tafi a kai sai suka je suka yi nasu ijtihadi amma ina roƙon mana Allah ya gafarta mana kawai kwatsam sai ga abin da suke gaya mana ya faru jama'a musulmi wa abin ban mamaki a Zariya. wai jam'iyyar peter obi wai ta samu gindin zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin kafere ma akwai kafiran amana waɗanda yake akwai sulhu da fahimtar juna tsakankaninsu da musulmi akwai kuma kafirai na yaƙi abokan fada peter obi a wani matsayi tsakaninku da allah kuke aje shi abokin fada ne waye ya manta da abin da peter obi ya ma al'ummar musulmi a anambra state halil ahmad getso musamman ya program akan ya tana ma al'umman musulmi irin cin kashi da peter obi ya ma musulmi har yana faɗi a cikin maganganun halilu kenan yana faɗin cewa har sai da ya ƙirƙiro da wata laya da ya rika sanya ma duk wani musulmi in dai kana zaune a garin shi kai daga arewacin Najeriya kake musulmi to sai an maka laya wanda zai identifying ɗinka cewa kai ba ɗan ƙasa bane ba ɗan ƙasan su bane kai musulmi ne yankan kumba in kana yi kana cin kaskanci da walakanci wai yanzu wannan ne wai zai samu ƙur'u a gari irin na Zaria ba wai a wusasa ba wusasa dai ga baki ɗaya ƙur'un da suke anguwan kafirai Peter Obi ci sai dai an mu na musulmi a nan tudun wadan zaria akwai akwatina da Peter Obi ya ci zaɓi inda kafirai suke da rinjayi wannan ina gaya maka a zariya ne garinmu kenan to ballantana ka je cikin kaduna wai abin ban al'ajabi wai a kaduna state sai ga peter obi yana da ƙura 299 da wani abu Peter Obi fa jama'a musulmi. To wannan waɗansu abubuwa sukan faru sai Allah ya amfani da shi sai ya haskaka mu al'umman musulmi. Sai muka gane ashe zaben nan yawmal furqani ne yawmal taqal jam'ani. Ranan tantancewa ne tsakankanin gaskiya da ƙarya, ranan tantancewa ne tsakankanin musulmi da kafiri. Hadha li khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ƙungiyoyi guda biyu ne suka yi saɓani dangane da Allah waɗannan suka ce Allah ɗaya ne waɗannan suka ce Allah uku ne ni ko ina son in ga musulmin da zai zaɓi mutumin da ya ce Allah uku ne don Allah wanda yake jin Allah uku ne ya ɗaga hannun shi a nan in gan shi wanda yake jin Allah uku ne don Allah ya ɗaga hannu wa ma min ilahin illa ilahun wahid wallahi Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya a da mu idan an gaya mana peter obi a cikin 'yan takara ni dai kaman ni yanzu wallahi har ya zuwa kafin a yi zaɓe yan aka cewa peter obi labour party kawai dariyan keta muke mushi muke ganin suna ɓata lokacinsa a banza har mu muna ganin ma jam'iyya mai kayan marmari ta fi kima wai amma sai ga peter obi yana zuwa da ƙuri'an miliyan shida da wani abu wanda bambancin shi da mai girma wazirin adamawa duka-duka ƙuri'u dubu ɗari shida ne ƙuri'u dubu ɗari shida jama'a kenan da sun ƙara yin aiki tukuru ƙila ma da ya zama shine na biyu a ƙasar nan wannan ba abin kunya ba ne da ya faɗa ma al'ummar musulmi peter obi a nigeria peter obi a nigeria wanda ya haɗa tsakankanin arewa wanda muna da musulmi da yawa a kudun ma muna da musulmi da yawa wai ga peter obi ya jijjiga mu amma kuma ta wani janibi mun gode ma allah duk da musulmi mun yanyana ƙwar'un namu amma kuma allah ya ƙaddara mu ke gaba wannan na da miliyan takwas da wani abu wannan na da miliyan shida da wani abu kenan idan da mun tattara mun kuma dunkule guri ɗaya ba mu raba ƙwar'unmu ba musulmin da suka zaɓi labour party ba su zaɓa ba ba ma za a ji ɗuriyar labour party ba alhamdulillah wannan ya ƙara nuna mana cewa musulmi litakuna kalmatul lahi al-ulya wa kalmatul ladhina kafaru sufla kalmar Allah ita take sama kalmar kafirai tana ƙasa to dole mu zo mu haskaka mu kawo mu jama'a akwai matsala mai mahimmanci a cikin musulunci wacce take ita take tantancewa tsakankanin musulmi na gaskiya da wanda ba musulmin gaskiya ba ita ce alwala'u wal bara'u duk wanda ya karanci tauhidi to ya san matsalan alwala'u wal bara'u daidaitawa da mummunai da baran-baran da kafirai in ma ku ba ku baran-baran da kafirai ba to ku sani fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirina in kuka juya ba to wallahi Allah na shaidanta muku cewa baya son kafirai don Allah cikin nan wanda ya isa ya daga hannu ya ce ni ina son kafiri yanzu nan a samu mishi wata kalma da za ta dace da shi a cikin Qur'ani fa in tawallau Allah ce in kun juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirina Allah baya son kafirai a wata aya Allah subhanahu wataala ya gaya mana suwaye kafirai yace kaifa wa iyabharu alaikum ya za a yi ma a ce kafirai suna da alkawari a wurin Allah na taimako korin jayarwa bayan idan suka samu iko a kanku in ya zaharu alaikum kenan in suka samu iko a kanku bil qudrat to sulta suka sami dama da mulki a kanku kaifa idha alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma wallahi ba za su tsare muku dangantaka ba ba kuma za su tsare muku alƙawari ba wai yau abin mamaki mu nan da muke nan muna namu bankaura wai wai ai bai yarbe wai sai zaɓi ɗan uwan shi ko da arne ne wai akan musulmi to yau sun nuna maka wannan tunanin naka ƙarya ne kafiran yarbawa suka zaɓa peter obi suka zaɓa shi ya bashi ƙuri'a dubu ɗari biyar da wani abu kafiran yarbawa shi ne ya ci garin lagos garin ko ahmad tinubu kenan amma peter obi ya ci saboda mene saboda kafirai sun fi yawa kenan ashe ba gaskiya bane wai bayarbe wai yana fifita wai dan uwan shi na addini ko da kirista ne wai akan musulmi wallahi wannan zaben ya nuna mana ƙarya ne ba gaskiya bane kafiri dan uwan su suka zaba suka bar musulmi yana walagigi to dama Allah ce la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma ba sa kiya musulmi qaraba dangantaka wala zimma ba sa kiya wani alƙawari ga musulmi Allah ce wa ulaika humul mu'tadun in ta'addani wa yake shakka akan ta'addancin kafirai a zamanin yakowa me ya faru da yakowa ya mutu daga lokacin nan tadan ba mai ya tsaya a kaduna state daga lokacin da ya mutu aka daina tada ba mai a kaduna state da haka in muna magana akan wala'u walbara to mu musulmi kawai muna kallon musuluncinka na zahiri ne mamu ba ruwanmu da wani mai kai fasiki ne kai a sharari ne kai ɗan giya ne ba wannan ake kallo ba kawai sunan musulunci ya hau kanka musulunci kawai abu ɗaya ne in man dawo gida ne ma ya faɗin cikin gida shi ya samu in muka zo muna baton musulmi ba magana yan ɗarika ake yi ba ba magana wannan ai ba wannan ake yi ba magana kawai musulmi musulmi ne irin lokacin da zamanin jonathan aka rika bin mu ana yanka mu ana kama mu a gidajenmu wuka wannan da kake yankan lemu aka maka da shi sai a ce ka shiga cikin yan ta'adda a lokacin ai ba maganar dariƙa da izala ake yi ba magana ne na gudun katan kai to haka kafirai suke kuma Allah ya ƙara fayyace mana cewa wallazi na kafaru ba a zo auliya ba'adin ku sani kafirai suna jibintan junansu har sai Allah ce illa taf'alu ku in kuka kasa yin wannan takun fil ardi fitnatun fil ardi fasadun kabir wallahi banna da yawa sai ya faru a ban kasa in kuka kasa yin wannan ku jibinci junanku ku kaunaci junanku in kuka kasa yin wannan to sai fitina ta faru a ban kasa sai fitina ta faru ai ta zubar da jini so da dole kowane musulmi ya shigo cikin taitayin shi duk da kasancewan mu mun sha faɗin cewa mu ba ma jam'iyya don da muna yin jam'iyya kaga ai ba za mu ce cin a zaɓi ɗan pdp nan a zaɓi ɗan apc ba me ya bayyana mana na gaskiya kuma muna shaidar da allah wannan allah kai ne ke sama kake kallon kowa kake jin kowa ya Allah ka shaida cewa abin da muke imanci shine ina nagartacce ba ruwanmu da jam'iyya ba ruwanmu da fati ba ruwanmu da jam'iyya ba ruwanmu da fati Allah ya sa Allah madaukan saki ya shaida wannan Allah ya rubuta wannan kuma ya shaida kuma ya mana hisabi akan wannan ranar tashin alkiyama kai kuma da kake dan fati kana ganin in aka yi irin wannan maganin ba a yi maka ba kai ma Allah ya saurari magananka Allah ya rubuta magananka Allah ya maka hisabi akan wannan ranar tashin alkiyama domin na ji waɗansu sun fito yin suna ƙalubalantar malamai ƙalubalanta mai zafi suna kira akan cewa wai kar a zo a yi irin wannan bayanin akan mimbari kar a ce muslim muslim saboda mene saboda mene saboda mene har suna kiran al'umma su ta'addanci wai su ba ruwansu idan liman kana bayanin na kan mimbari ka ce a yi musulun musulun to wai in wani ya jawo ka ba ruwansu wai suna koya ma al'umma ta'addanci a aikaci kawai ɗan jam'iyya na farko dai inda muka fi ka shi ne mu muna ma Allah ne kai kuma kana ma jam'iyya ne mu muna ma duniyan masalan al'umma ne bai ɗaya da gidan lahira kai kuma kana yi ne akan abin da za ka samu position kuɗi kwangila kusanci zuwa ga shugaba da haka tun anan mun maka kayi mun shiga gabanka wallahi kuma kar ka manta mu ahlus sunna menene zai ba mu tsoro din yanzu kana wa'azi an jawo ka daga kan bari shine sai baka tsoro billahi allazi dun me da'awa da ma shirya mu irin wannan kar ka manta mu muke karanta kitabul jihadi muna karanta babin jihadi fi sabilillahi kai a garin nan zariya kenan wallahi tallahi mun yi yaki yaki da makayi mun yi mun yi yaki da yan shi'a da suka tozata addininmu suka shiga mutuncin mai martaba sarki shehu Allah ya gafarta masa mun fito mun yi yaƙi da tsoranin juma'a ba zan manta ba a lokacin nan ne mai girma doka je yake cewa duk laifin da kuka taɓa yin masarki ya gafarta muku alkhairin Allah je ga dokaji mun yi yaƙi da 'yan shi'a a wani gari nan da ke gabashin garin nan menene sunansa na manta sunan shi a nan gabashin zaria yaƙi sosai muka yi to wanda ya yaƙi kuma yake karanta babin jihadi har ka tsoratar da shi akan wai don yana mimbari wai ya faɗi gaskiya ya faɗi abin da ƙur'ani da sunna ya zo da shi wai don an jawo shi ko an mishi hayaniya ai wannan ba zai tsorata mu ba ai inda tsoro take inda zai sami rawan baki shine yau a ce akan duniya muke yi to wallahi ni dai zan ji tsoro in dai akan duniya muke yi zami biyu biyu kenan amma ni abin da na san ina ma Allah sai mene ya firgita ni ko mene ya razana ni wallahi babu abin da zai razana ni ba dai tsoro ba ɗayan biyu ne ko dai a dake ka a bige ka a zuban maka da jini an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dangin uwarsa sallallahu alaihi wasallama su suka zuban mishi da jini ya hana annabi da'awa ko kuma a dake ka ba yau aka sawa sayyidina abubakar wani irin duka ne bai sha ba duk da kiman shi a cikin al'umma ko kuma a yi maka izgili kana wuce ana ce maka honorable ai ta cewa manzon Allah haka suke mishi sai sun kira shi ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru ya kai wanda aka saukar ma qur'ani manzon Allah zai wayoyo yana ce gaskiya ne sai su ce innaka la majnun banza mahaukaci kawai sai su zage shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ce matsafi sun ce boka sun ce ɗan dabo sun ce yana raba zumunci sun ce yana raba tsakankanin ‘ya'ya da iyaye ya cutar da manzan Allah da wani abu yau ba gashi duk da irin wannan cutarwar kullum muka ambace sai mun ce sallallahu alaihi wasallama ba cikin kunan waye zan ambaci muhammadun rasulullahi bai salati ba sai dai kafiri makiyin Allah ashe akwai cutarwar da ake maka daraja ce a wurin ka wallahi kuma irin waɗannan yan jami'iyyun kun manta lokacin da muke muku ku kuma naku aikin ai akwai lokacin da yake kuma jam'iyyan naku ake cewa a zaba me yasa ba a taba samun irin wannan kalubalen ba wai ai malamai ne an shaƙa musu kuɗi an ba su kuɗi an ba su wane ne na rintse maka da girman Allah in jam'iyyan da ke ba da kuɗi muke so to jam'iyyan PDP zan yi dan anan ne ake ake hutawa jam'iyyan APC wahala ne kawai marowata ne illa qalilan sai kaɗan daga wallahi marowata ne in gaya muku wannan jam'iyyar apc marowata ne la shak sai dai kaɗan daga cikinsu ba din na amfani da yan apc ba ba din na amfani da yan pdp ba ba wani wanda ya amfani ni a rayuwata wanda ya amfani ni shine allah subhanahu wataala amma da kuɗin muke so mu huta sai mu ce to kawai pdp sak to amma kuma ya za mu kwashe da allah mun ci amanan al'umma ban faɗi gaskiya ba ai an yi lokacin da yake abin da muke gaya muku kenan so don haka dole mu dawo cikin hayyacinmu wannan tsoratar wanda ake mana wai in wani ya magana a mimbari a jawo shi a waye a waye to duk an yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka karshe a karshen wannan kutuba ga baki daya zabe yana zuwa na ranar asabar mai zuwa insha Allah ta'ala jama'a ina gaya muku na rantse da Allah inda muka yi muslim muslim a zaben shugaban kasa haka za mu yi muslim muslim a zaben gwamna ba domin ba domin dan takaran dan takaran ɗayan jam'iyyan ba shi da nagarta ba wallahi tallahi namu ne na jikinmu muna kuma ƙaunan shi muna san shi muna jinjina mishi irin taimakon da ya mu addini amma har yanzu mu ta kasa a ce musulmi biyu a wuri ɗaya da musulmi ɗaya a wuri ɗaya sai ka ɗauki musulmi ɗayan nan ka kyale musulmi biyu har yanzu ƙwaƙwalan mummune ustazai ya kasa gane wannan kuma wannan shine matsayin duk wani wanda ka sani mai da'awa mai wa'azi malami a garin nan na rantse da Allah matsayin shi kenan taron da muka yi jiya mun kai mu ɗari uku da wani abu babu wani malami da ya saba babu wani cikin majalisar shugaba ko shugabannin malamai ko shugabannin agaji da mabiya babu wanda ya saba akan wannan muslim muslim zamu yi saboda me saboda anan ne izzan musulmi yake akwai wanda yake cewa to me muslim muslim in suka yi abin da kai baka gane ba kai baka san Allah bane abu na farko da amfanin muslim muslim shine an faranta ma Allah ko da kai baka gane ba an faranta ma Allah an yi ma Allah abin da Allah yake so saboda Allah yana kimanta musulmi Allah yana kimanta musulmi to yau an yi ma Allah abin da ya faranta ma Allah da aka koda babu wacce nasara sai wannan wallahi mun ci nasara to ballantana duk wani ma'aikacin gwamnati a jihar Kaduna da duk wani mai bin hanya Kaduna to Abuja ya san inda musulunci ya samu izza kafirci ya samu dankwafewa a zamanin wannan gwamnatin da aka yi musulun musulmi din sai dai kuma hasada ta rufe maka ido ko kuma hamayya irin ta siyasa amma na rantse da Allah musulmi sun sami izza a da mu ma'aikatan gwamnati in ana aiki kana tafiya ne a matsayin to ga dai kanan walaka walaka amma daga lokacin da aka dankwafe kafirai na rantse da Allah izzan musulunci ya ɗaukaka wannan in muka ci gaba tafiya gobe ba zai kai lokacin da ma za mu zo kawai mu ce ashhadu an la ilaha illallah ne zai gudanar da mulki a ƙasar nan ba wannan ina gaya muku gaskiya tsakani da Allah ne kuma ina shaidar da Allah ya Allah ka shaida na gaya ma al'ummata ya Allah ka shaida na gaya ma al'ummata ya Allah ka shaida na gaya ma al'ummata a jihar Kaduna muslim muslim zamu yi a zaben gwamna wanda yake jin damuwa akan wannan to ya gaya ma Allah ya Allah mu ko ba za mu yi muslim muslim ba ya rage tsakankanin shi da Allah amma ni na rantsi da Allah na sauke ne wanda ke kaina a zaɓin ɗan majalisa kuwa shugabanni ba su ce uffan ba an ta tambayan suwa za a yi ɗan majalisa suka yi shiru muna da 'yan majalisu waɗansu duk galibinsu ma namu ne na jikinmu akwai honorable haruna nan kusa yake a kusa da shi kuma akwai bola ige mahmud a tare da su akwai malaminu babajo akwai honorable ibrahim duk cikansu dai namu ne to to wa za a zaɓa wallah kowa ya je ijtihadi ya zaɓi wanda Allah ya hore masa ba mai wani matsaya akai ba ban sani bi kila shugabanni gobe su wata matsaya amma dai har yanzu yanzu babu wani matsaya akan wannan amma a babin gwamna muslim muslim ba muna faɗin APC bane ba abin da ya damu da APC na rantse da Allah in muslim muslim din nan abin misali a ce a abga ne ta fito muslim muslim a abga mu muslim muslim muka sani ba maganan jam'iyya ba kuma kamar yadda nake cewa abin da nake faɗi abin da ne imani da shi kenan kuma abin da nake shaidar da Allah akan shi kenan kuma Allah ya shaida ya rubuta wannan yamin hisabi akai gobe kiyama duk wanda yake jin wannan mafita ne to na dora maka wannan aikin limami kai ma ka wayar da kan mutanen masallacinka malamai da ke da'awa a ƙauyaku su wayar da kan mabiya akan wannan kaifi ɗaya ne musulun musulun saboda darajar da al'ummar musulmi za su samu abinda muka faɗi daidai Allah ka bamu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka bamu lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa قنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين